نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم باب مسح الأصبع في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى أن يسجد مسح الحصباء من موضع جبهته مسح- مسحا خفيفا
باب مسح الحصباء في الصلاة wato wannan babu yana bayani dangane da wato fatawar malamai game da abin da ya shafi wato sharewa ƙasa da daidaita tsakoyi a gurin da mutum zai yi sujada.
نعم idan yana cikin sallah lokacin da limami ya tafi sujada mutum ya zo zai yi sallah a ƙas to kafin ya yi sujada wannan gurin da zai gyara inda zai ɗora goshin shi wato shine abin da ake bayani a kai haddasani ya haya na na na haddasani ya haya an malikin Ubaidullahi ya ce, Imamu Yahaya ibnu Yahaya Allaifi mahaifina ya zantar da ni, an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu Malik, an abi Ja'afar Nilƙari, wato shi kuma ya jiyo daga Abu Ja'afar Almadani, Yazidu ibn Laqaqa, wato ɗaya daga cikin ƙurra'ul ashara, wato Abu Ja'afar babban malami ne na ƙira'a, an gane ko? to shi kuma wannan hallo malami al'imamu malik ne a ɓangaren hadisi sai dai shi layi kusiru min al'ahadis wato bai cika rawaitowa hadisai ba abin da ya shahara da shi shine karatun alkur'ani saboda ya koyar da ɗalibai da dama kuma yana da ƙira'a tashi ta musamman daga cikin ƙura'ul ashara wato abu ja'afar yazidu ibn al-qaqa al-madani ko kuma waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce sunan shi Fairuz ibn al-Qaqa al-Madani an gane ko annahu qal haqiqa Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa al-Madani yace ra'aitu Abdullah ibn Umar naga wato malamin mu Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kara yadda da shi idza ahwali yasjud wato idan dai ya surmiya ya ɗago daga ruku'u ya tsaya ciccir ya tafi zai yi sujada masahal hasba'a li mawdi'i jabhatihi wato yana daidaita wato tsakoyi yana daidaita tsakoyi daidai gwargwadon inda zai ɗora goshinsa saboda madina wato guri ce wanda take na birji an gane ko idan mutum ya tafi gurin da zai yi sallah ya zamanto ko akwai datti ko akwai tsakoyi to kar ya dora wani gurin tsakuwar ta shiga wani gurin goshin nashi bai doru ba akan daidai to yana gyara wato ƙasa saboda gurin da zai dora goshinsa mashan khafifan wato shafa a hankali a hankali yake ba da ƙarfi ba yake kalkaɗewa har ya tasa ƙura a hankali yake yi an gane ko wato haka abdullahi dan umar yake yi amma hani ya zo shi daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu akan yawaita yin haka nan ɗin ka yi ta yi in za ka yi kar ka huce sau ɗaya kamar yadda abdullahi ɗan umar yake mu'aiki bu ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda hadisin shi yana cikin sahihain yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fi ar-rajuli alladhi yusawwi turaba haythu yasjud in kunta fa'ilan fawahidatan mu'aƙib ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam ya yi magana dangane da mutumin da yake daidaita ƙasa a wurin da zai yi sujada yake ɗan gyara gurin zala ce idan har ka kasance za ka aikata ba makawa dole sai ka yi saboda larura saboda abin da yake kan gurin zai iya cutar da kai so kale huce sau ɗaya ka yi ɗaya shi kenan a huce gurin amma ya zama to a kowace sujada in za ka yi ka ɗan gyara ya ka share wani a ciki akwai al'amari guda biyu al'amari na farko a cikinsa akwai aikata abin da zai ɗauki hankalinka gabarin sallar taka wannan ɗan taɓa-taɓan da za ka yi ta yi al'amari na biyu wato ba ka yi tawaru ga Allah ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kake yi wa ibada to dan kana ibada a ƙas da kayan naka masu tsadar da kake tunani da ƙasar duka wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya arzuta ku da ƙasar ya shimfiɗa muku ƙasar saboda ku yi ibada kuma kayan naka Allah ne ya hore maka su kuma shi ne kake bautawa to menene kake jin tsoron ƙasa ta taɓa kayan naka an gane ku wato haka al'imam wanda ya faɗa cikin littafin al-muntaka sharhin mabana al'imam malik na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان ابا ذر كان يقول مسح مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik wato shi kuma ya jiyo daga yahya bin sa'idin al'ansari haƙiƙa labari ya iso ga malam yahya anna abu zarrin al-ghifari ya kana ya ƙul haƙiƙa abu zarrin al-ghifari allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance yana cewa mashul hasba'i mashatan wahidatan wato gyara gurin da mutum zai yi sujada ya dan daidaita shi to idan har zai yi shi to kale huce shafa guda ɗaya kale gyara shi sama da ɗaya shine masuhul hasba'i mashatan wahidatan wato idan har mutum zai yi zai share tsakoyi ya dan gyara su ya shafe su ya daidaita su gurin da zai yi sujada to kale huce so ɗaya tal yace amma wa tarkuha khairun min humrin na'ami wato mutum ya bar gyara su kawai ya yi sujada ya tafi ya yi sujada ya ɗora goshin shi akan daidai inda ya dace lokacin da limami ya yi sujada shi ma ya ɗora goshin shi a daidai inda ya dace ba tare da ya gyara shi ba khairun min humrin na'ami wato ya fi alkhairi a wajen Allah da kuma shi wannan bil'adaman min humrin na'ami daga jajayen raƙuma da za a bashi su zama to dukiyarsa na'am باب ما جاء في تسوية الصفوف حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت أن أن قد استوت
باب ما جاء في تسوية الصفوف Uh, wannan babe yana bayani dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma sahabban shi da kuma tabi'ai dangane da abun da ya shafi daidaita sahu-sahu idan za a yi sallah a gyara sahu a daidaita shi ya meke ya zamanto zat babu lankwasa a cikin shi ba wani ya shigo wani ya huta ba wani ya ringesa wani ya meke ciccir ya zamanto an tsaya cik ubaidullahi ya ce haddatsani yahaya malam yahaya ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga malam maliku an nafi shi kuma ya jiyo daga al'imamu nafi maula abdullahi bin umar anna abdullahi bin umara anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu haƙiƙa umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana ya amuru bi taswiyati sufuf wato ya kasance yana yin umarni da a daidaita sahu-sahu wato a zamanin halifancin umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato yana da kai mutum guda wanda ya wakilta wanda yake gyara sahu bayan an gama kiran sallah kafin umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu ya zo shi wato akwai wanda in ka zo shi zai gyara maka gurin zama shi zai daidaita in ya ga sahu na farko ya cika ya meke daidai sannan kuma ya tsiri na biyu na biyu an ka zo ka zauna a gurin da bai dace ba ya tashe ka ya ce jaka guri kaza ka zauna saboda guri kaza akwai bukatar a ce wani ya shiga wato yana yin umarni da daidaita sahu sahu fa'iza ja'uhu idan waɗanda ya wakilta su akan su kula da ɓangaren abin da ya shafi daidaita sahu suka zo mishi fa akhbaruhu an qadista wat wato suka ba shi labari cewa haƙiƙa sahu ya daidaita ya gyaru kabbara wato sai ya yi kabbara a hadisi ya tabbata cikin wato sunan na al'imam abu dawud da waɗansu daga cikin littattafai irin su al-musadarak al-sahihaini na al'imam abu abdullahi al-hakim annai saburi da waɗansu daga cikin malamai manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama yake cewa wato aqimu sufuf wa saddul khalala wa hazu bainal manakib ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله wato ba yake alaihi salatu wassalam ya ce to ku gyara sahu sahunku sannan kuma ku toshe dukkan kafar da take cikin sahu duk wata kafa da mutum ya ga zai iya shiga ciki to kar a bar ta haka nan kar ku bar wata kafa saboda shaidan zai iya shigowa ta cikin wannan kafa din ya ta wasa da sallar ku dukkan wanda yake sadar da sahu yake gyara shi da shi ake tafiya wajen miƙiya sahu to Allah ta'ala ya sadar da shi da muradan shi wa man qada'a saffan qada'ahu Allah dukkan wanda ba ruwan shi da gyaran sahu ba ruwan shi da daidaita sahu shi in yazo shi duk inda ya ga dama yana tsayawa ba ruwan shi da wane ba ruwan shi da wane to shi ma Allah ya yanke shi daga muradansa wato wannan hadisi ya tsoratas akan abin da ya shafi rashin daidaita sahu sannan kuma ya kudaitar akan cika sahu manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi na Bukhari da Muslim wato hadisin An-Nu'man ibn Bashir yace wallahi la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum aw kama qala alaihi salatu wassalam sannan kuma manzon Allah yace wato yana umartar sahabbai da su tsaye da sahu sahu kamar yadda Abdullahi Anas dan Malik ya faɗa wadanda salaba yake cewa wato a cin musaffa fal'awwala fal'awwala fa'in kanin na ƙusin falyakun wato fisafil akhir wato ku cika sahu-sahu wato na farko sannan na biyu sannan na uku in har an samu tawaya ta rashin cika ya zamanto a sahun na ƙarshe ne amma kala ya zamanto sahu na farko bai cika ba saboda kana tunanin wanda yake kusa da kai wanda za ku jeru da shi mutum ne marar daraja mutum ne kazami mutum ne marasa galihu mutum ne wanda kayan shi ba masu kyau bane ya hana ka kaje ka shiga can ka tsiri sahu na biyu kala ya haka nan manzana sallama ya ce kuma wato cika sahu wato yana daga cikin cika sallah sahu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salati aw min iqamati salati aw min husni salati kamar yadda kowace ruwaya ce wanda ta tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wata tana cikin bukhari wata muslim wata sunan na'am wa haddathani an malik an ammihi abi suhayl bin malik an abihi annahu qala kuntu ma uthman bin affan na'am fa qamat as-salatu wa ana ukallimuhu fi an yafrida ni falam azal ukallimuhu wa huwa yusawwi hasba wa huwa yusawwi al-hasba'a min alayhi حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي استوي في السكت ثم كبر نعم يا زنتر دني يا جيو دغا الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك wato shi kuma ya juyo daga faffan al'imamu malik wato shine abu suhail dan malik ana abihi shi kuma ya juyo daga babansa Malik dan Amir al-Asbahi al-Madani annahu qal wato haƙiƙa Malik dan Amir yace kuntu ma Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana ina tsaye tare da Uthman dan Affan a zamanin khalifancin sa wato ina tare da shi Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi ina tattaunawa tare da shi yace faqamatis salatu wato lokacin sallah yayi aka tada iqamar sallah wa ana ukallimuhu fi an yafrida li ni kuma ina yi mai magana dangane da yayi umarni da ɗauki wani abu a doka a bani daga cikin baitul mali wato fi an yafrida li ma'ana fi an yudiyani shay'an min baitul mali wato ina yi mai magana akan yayi umarni da ɗauki wani abu a bani daga cikin baitul mali saboda wata bukata da ta girmo mini an gane ku malik dan amir ya ce falam azal ukallimuhu wato bungushe ba ina ta hira ina ta yi wa usman dan affan hira wa huwa yusawwi alhasba'a bina alaihi wato alhali shi kuma yana tsaye yana jina yana daidaita tsakuwa da takalman shi wato yana gyara tsakuwa da takalman shi yana tsaye yana dan yana dan tattakawa yana dan jajjarawa hatta ja'ahu rijalun har dai waɗansu mutane suka zo mushi waɗansu zaratan mutane suka zo mushi wanda kana qad wakalahum bi tasbiyati sufuf ya kasance ya wakilta su da daidaita sahu-sahu wato bayan an gama ta da iƙama kafin a shiga sallah wato ana tsayawa ne a leƙa sahu a ga ya gyaru ko bai gyaru ba sannan kuma sai a ci gaba da sallah an gane ko ba wai kawai daga an ta da iƙama ba mu basharata ake shiga sallah ana ɗan lallekawa gurin da aka ga yana da kyau a gyara shi a ce a gyara to shi limami wani lokacin ya zama to jama'a suna da yawa in aka ce aikin shi zai yi masallacin mai girma to zai iya yiwa ya ɗauki 'yan mintuna kan yi to amma a sahu na fari akwai wani muna da wani da wani su za su kula da wannan ɓangaren sahu na biyu muna da wani da wani da wani su za su kula da ɓangaren sahu na uku muna da wani da wani da wani su za su kula da wannan ɓangaren to shi kenan yanzu idan aka gama ana gama ta da ikama an san wannan aikin ka ne kai in ka ga matsala za ka yi magana a kai shi ma in ya ga matsala zai yi magana a kai shi kenan za ku gyara sahunku ya ku ce an gama da namu su ma 'yan baya da 'yan kaza duka in suka yi magana suka ce an gaba shi kenan liman kuma sai ya shiga gidan gaba ya ce allahu akbar an gane ko shi ne hatta ja'ahu rijalun kana qad wakalahum bi tasbiyati sufuf har dai waɗansu zaratan mutane suka zo wa Usman ɗan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, wanda haƙiƙa ya kasance ya wakilta su ne su kula da daidaita sahu-sahu, suka zo mushi fa'akhbaruhu anna sufufa qadistawat suka ba shi labarin cewa haƙiƙa wato sahu-sahu ɗin da yake magana a kai sun daidaita, wato sahu ya gama daidaita ya gyaru cicif faƙala listawi fi safi a lokacin sai Uthman ɗan Affan ya ce wa shi wannan wanda suke tattaunawa da shi shi malam maliku ya ce malam maliku ɗan shiga cikin sahu ka daidaita kai ma sun makabbara sannan kuma shi kuma ya shiga gidan shi na gaba wato ya kabbara wannan duka bayan an gama ta da ya kama ne fa kafin limami ya shiga sallah bayan an gama ta da ya kama shi wannan maliku yana tattaunawa da usman da afani da ce wato bar hal a gama sallar kawai ya ci gaba da yi mai hira saboda ya san ba ba sallar bace za a shiga mun bashiratar bayan an gama ta da igama saboda wannan shine abin da ya gudana daga sahabbai shine abin da ya gudana a zamanin tabi'ai shine abin da ke gudana a zamanin atba'u tabi'ina to sai zaman to yanzu wannan sunnan wannan sunnar kadat an tumata wato saura kirsu ma a kashe ta yanzu ya zamanto dukkan masallaci ana tada ikama tada ikama jinka tada ikama zaka ji an ce Allahu akbar ladan yana gama cewa la ilaha illallah ba za huce in sai gwandu uku hudu biyar ba zaka ji an ce Allahu akbar biduni annazari ila sufuf ba tare da an leka abin da ya shafi sahu sahu ba wanda wannan shi kuma yana daga cikin wato abin da ya kamata a kula da shi sallar ku cikarta shine cika sahu yadda ya daidaita yadda ya kyawo kamar yadda ma'aiki alaihi salatu salam ya faɗa na'am alhamdulillah ya ilmu inda wasu subhanahu wa ta'ala